ما magana a kan kasa a harkar kamar sallallahu alaihi wa sallama da balagar maganar sa to in dai maganar fasaha ce in dai maganar balaga ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama a cikin wani girma kuma yana cikin da ya fara da cikin da annabi sallallahu alaihi wa sallama Thank you. annabi da mana mutanensa Allah ya ba da ta'ala ya nuna yin sana'a kila kila yake sana'a to shi kuma sai ya zo da kila a irin mata shi ba wani matsayin ne amma kila da shi tashi da kuɗi a kala domin su ƙarfe suke samu su sa wuta su ka ji ko da ƙarfen da ya komo sannan a ɗauko shi a sa gudunma a duka dukkan ana kafa shi ana kai me yi tsarin yadda ake so shi sannan da alwakuta masu da ya san ƙarfi za su yi tsarin da zai gaba da tsawon da ake so amma shi ana ba ko ala shi to ala na ba da shi sai muka taumasa masa bakin ƙarfi shi ba da buƙatar wutan ba da buƙatar gudunma ba da buƙatar gaskiya a yana da wuri za a kawo matsalar da hankali da yau sai dai mun ba da wanda ya fi yadda shi ne da shi saboda ko aska kawai sai da hankali da yadda zan za a yi da bankara gora ko alama a hankali da bankara kuma ya dinga kafawa da hannunsa kamar yanki da ya fulawa ya shafa inda ya zuba ya gani ya gani ya gani ya kawai ya goge da hannunsa shi ne kawai wakawa ya gama ya gama lokaci ko ya gama lokaci haka da yi tsinci haka da yi kwalkwale haka da yi duk abin da yake ko ga kai ko duka da har ne ke ba da tsada cikin nuna kadar kawaka kaga da Allah ya kawo shi ko ruwa wannan ne zai ba za wata da da za a yi cewa shi da bane da haka nan ne za a ga ba ko kaya a cikin cewa wato wata ma suna tsari za mu wata ba لئلا يباشر عبد المتعة في وجهه منه لا شعبوة وتحابي أمريان من المتعة وجود الجزاء جاب السنة أو المتعة فيه هو تقوى الجزاء هو هذا حمزة كافي ولا بد يمشي قالوا على الله وتعالى سيسأل أعين الناس يفرحون تثير في إله وهدى أبو cibiyoyin da suka kashe sandunan suna nan a indiya suna nan a sanda amma ido ne da kamar kuɗi a ƙasar wani kuma tana motsi sanda amma tana nan a indiya ko da haka inda ba a nuna shi wani abu da shi da ya kai da shi da abin zai washe abin zai dawo da shi ko tashi ne zama mutum ya ce hakikatar mutum haɗe a wani tsari wata kowa suna kaga sai ya zo da bukati don abin da suka wuce shi ko ya yi haka lokacin alaƙin da za mu yi da mutane da mishiyoyi wanda suke warkar da su suka iri Allah ya kawo alaƙin da sai haɗo shi da su suka da mishiyoyi da za su da warkarwa shi kaɗai da yake da zai iya warkarwa domin likita ya kashe kamu da ciwon ido da ba ka ba mu kawai amma da zaka ji idan ya mutu ba ba zai iya dawo da shi kamar shi Allah ya sai Allah ya sa azaba da aka rinka haihuwa ya ya da kuma bai da ba ba ba wani da yake ciwo ko ya da ko bai shi ba ba amma da duka zai sa hannun da dai zai kira ya ja sai wajen ya tsare da mulmulo kasa a kwakwa da shi ba a koma nan da kai da ba yi da ba ka bane ba ne da zai yi wani ko da haka sai shi aka tashi ko kuma a shi ne da wani da abin da ke zai an mutu da abu shi ko ga abin da zai yi da shi ne mala shi ne da wani kana da su a shi ko da shi da wanda din za a kawo ya da kaga wani wani abu ne haka zamu da sallallahu alaihi wasallam yau za mu ji za mu ji ta amma da fasaha da balaga da gwaninta a cikin magana Allah ya kawo mutane sallallahu alaihi wasallam shi ne da alƙur'ani alƙur'anin da ya zauna shi ba waka ba amma kuma waka ba fi shi domin da magana ce ba wai magana ta kamar gudu ba magana ce irin jiran da gobe a gefe da a wani ka a haka labari amma kuma duk wani wanda ne da wani kwalitar da ba mai ke yi ba alƙur'ani. Sannan shi kashe a yi alƙur'ani daga shi ma aka ba shi galata fasaha da galata sai da su kansu ba su fi rola ba ba domin duk fasaha ta ta sa a fasahar mutanen da ne amma ba za ka fasaha da mutum ko ka fasaha da mutum kuma za ka fiye da fasaha da mutum ne da fasaha da mutum kuma a ko'ina shi ne gwani a wannan fasaha. Domin sai magana a wannan ba wani da zai ake da yin fasaha kuma da tsakaninsa yin yi maganganunsa ya san gogewa da kwarewa sama za a yi rawa a yi sama a cikin wani ne. Salasa ta ɗabi'in mana ɗabi'a ta halitta da wata rika. Ba wai shiryawa yin kuɗi da yin halitta wannan haka ɗabi'ar magana. Idan ya kashe zai yi magana ba tare da ya yi shiryawa ko ya tsara ta sai ta fito kuma a tsara kuma a mallaka shi ne da za ta tsara ma'ana akwai kuma da aka ake tare a yi za a samu sabula sauki amma in ba da ya ta wani duk kafin da tunanin kan ba za a kawo a nan wani irin matsayin da wani da a nan wani irin ijiyar da kafin a nan ka dinga kokarin karar da fata shi kuwa ɗabi'a ne ya fito shi magana zai yi kuma saboda Wabara aka manzari, wabara aka manzari da kuma kogewa sai da ake fito da magana. Ya zama fa'in da kuma ajiye magana inda ta dace, inda su zai yanke maganar ba. To zai yanke ta ba tare da ya yi zarafi ba. Ma'ana ya zarfi da ya shi ma sun yi da ba a gani. Dukkan zai ma san da ya ma magana inda ya kace gudun magana kan tsari da kuma yana tsari kamar kuma da ruwa wannan ba haka lafi da kuma nasa'a ma'ana wato irin yadda lafazinsa yake da tsari idan ya kawo lafazin bayan ma'anarsa da kuma lafazin akwai ban sha'awa yadda za a kawo da fafin kuma magana na magana da inda saboda ta za a gani da babu wanda ya hada ma'aniyar da kuma ingancin ma'ana wancan da ta haka suke ta karancin dora wa kai da wuri akwai da kanu don ma'ana barata suna yin wasu abubuwa kamar gilashi da fasali a cikin magana saboda akwai da kanu gilashi idan mutum ya zuwa da gayin gilashi ma'ana gilashi kawo kalmomi ba iri daya amma ma'anoni daban daban to dole musamman a waka idan ka tura a kanka tilasti a waka sai ka dinga tunanin kalma ko ba kuwa in dai da ita tilasti zai dole a kawo ka to kai shi duk da zai zama fasaha ne ma'ana ya wahalar wajen a hadisi to ka dinga kawo garayil alfaji kana sakawa a cikin ba amma shi ba za ka tura ne ka zama abin ke zai zama karanci babu ba ba ta zama biya magana. Kuke da wani ya kai an ba shi tararrun wani tararrun wato da kalmar kalmomi inda wata kalma daya da zama tana da ma'anoni da yawa. Sai ba da yi ne kai kuma an ce wani shi da hikimomi wanda suke baji aiki kwana masu kayi ne. Kuma an zarar da shi dukkan yare na larabawa in dai larabci ne za a kowane irin guri da za a ba ba za a yana magana cikin wannan yara kana insani kullum man a cikin zama kuma al'umma da ke cikin al'umma da rawa a cikin zama a cikin zama yana masa magana da yasa da cikin da cikin babuta yana da zama cikin damuwa amma in ka da ɗaure rufe sai ka kai idan ka da ɗaure rufe a wani cikin gani zama a wani to idan mutane su sun daga nesa suka wuce da za su da al'umma yana gaisawa da duniya yana aikar da gudu saboda yana yare da irin na rarrabu ma'ana irin larabcin da suke karo to da kan shi zai gaisa mahu da ka hau a cikin da kusa da yanzu shi da aikar da shi ba shi da aikar da shi da rarrabu daɗewa da ya rarrabu a amfani da su amurka ya rarrabu da saboda za ka iya harar na shi da rarrabu da mutane ko kuma ko kuma da rarrabu kowane inda da tsawon kowane irin yadda ake faɗa a wasu tsawon sai ma a faɗa shi su da daga ganin kan su sai sauko a gauri wai muhammadu hali ummatiha kuma yana yin hira da su da daga rubutu wai fa'ila fi matsayi malawatiha kuma yana yin fice a cikin inda suke bakirar balagar su kuma kada yana kashewa da wanda zai a garin su ma zai ko koko ba iya magana su yi ba amma zai zama da shi kuma a nan yana yi da wanda da yawa ya zama da ya ce da magana da wanda sabon da shi ta kalle shi kukan suna mamakin yaran da yake zuwa da bakin sa a wajen
حتى كان كثير من الأصحاب يسألونه في غير موضعهم حتى حتى يوم ما da sun zafansa ba ma wani koyi ba suka tarbe shi ya kuma ya kashe kaza mutane da suka tarbe su zai ka mun ka ce mu kaza da kashe kaza da kashe da shi kan wata garin da kare kaza mun taba sanin da ya bar garin da ya kashi ɗaya a wurin da amma ga wasu mutane sun zo da Allah ya tuye su ba kana yi suka kawo ya kula da shi da ko kuma su kan sun yi magana ya rasu da kashi da za a kawo a wurin zuwai da ya zo shi ko zara su zama da ya zama da baki zara su zama da ya zama ya yaba masa su suka ga mulawa su kalli da za a kawo wanda yake da zara shi da yake da zara da zara shi da zara da zara ba wani abu da ake da baya fasara ba zara ake da baya ko mutum kawai kullum da shi ko zuwa sai amma da shi ya zo yana abu ma ya zo wanda ko yanzu kawai cewa in ka tambayar kalma kaza ne shi saboda wato fasaha da suke da rai dan tafsirin kauli da kuma tafsirin lantar ba an da an fara cikin ruwan da ba ruwa ne na zai wanda shi ya lura ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kare da zai yi ta da wanda akan abu zai tabbatar da shi ليس كلامهما فإنما الثاني ومن سأل صلى الله عليه وسلم عليه يقول قريشا وآله تعالى وشيكا وآل الرجال ومن مكان الرجال وأن يكون مكان الرجل كسلامه مع دين الرجال الأمثال الرجال ومن ذلك تعالى للذي يتعامل أما الذي يتعامل لا بد من تدريب suka zauna a cikin ko suka zauna a fari wanda suke zauna a cikin suna yi cikin kuma da gari wanda suke zauna a fari shi ne su hama to abin da yau ya fito a cikin kuma shi ne hijira to amma kuma shawa sun fi zama a su hama ne shi ne na kasar masa sauran ƙabilun larabawa wanda suke daga sama kamar ƴaƴan mutan kamar ƴaƴan wato kinana yanzu wani ke nan da to ciki su zama a nan da su domin kuma shawa suna farawa ne daga wani tsiru dan da zama to daga nan abin da ya kasa duk wanda ya fita wannan tsirar shi ake kira da kuma shi domin shi biyu shi ne shi ne kawai amma daga abin da ya zama wani ke rana wani ke taifa wani kutura kasa wani iliyasa wa'annan wasu larabawa ne da su kuma da larabawa amma ba a kiran su wani shawa amma buwaya da isra kiwon ta fi yawa a cikin ƙurashawa fiye da za ta yi yawa a cikin faralawa. Mutum da yake da yan wanda ƙurashawa da wanda yake da mutanen Madina su mutanen Madina su ma larabawa ne amma ba ƙurashawa ba ne. Domin su asalin abin da ya fito da su sun daga tsakanin yawa domin sun ɓace wancan da ba a yi ba. wato iyayen su suke wani wajen da su suka wasu zauna da su ƴaƴan mutum ɗaya ne da an kuma kafar sun amma daga baya kuma hayyar da suke su daga samu to da aka ba a ci musu kurin shawa domin ba daga asalin yin su ba amma larabawa sun daga kaka wanda ta shi ne ba larabawa su to amma asalin su mazauna yaman domin yaman su ne arabul ariba asalin larabawa su ne yaman daga nan ya mutum suka banni suka rage tun kafin ma a samu fitar domin da aka mun zara suna yin sama wayan sababu ya ce sababu mutum ne ya haifi ƴaƴa guda kaza suka rage wasu suka zauna a yamma wasu suka zauna a shan waɗanda suka zauna a shan su ne wanda suke zama larabawan Syria larabawan Jordan larabawan Palestine amma waɗanda suka zauna a yamma suna nan a yamma sun wannan shigowa shi ne rago da su wasu ka yi wani ma'ana wasu ka dawo wani wasu ka dawo rama wasu ka rufe cikin madina. To irin zancen da yake da waɗannan ba irin zancen da yake da ma'asirin shan lahudani da ya fadin da ake shan lahudani da larabawa da ke na kauye waɗanda ba ta so waɗanda تداول العليم إن هذه الكلية وقد علمنا هذه الكلية تداول بها حسب الكليين أصحاب الكيزين وأدم كل كذابوان بسلابوان وتكون الكبيرة وتكون النقود اليوم نقود الجنة اليوم وتلابوان سبحانه هو الذي له في يده ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa su su zai amfani da sunansa a matsayin kabila ce mai zaman kan. Wa ne ne wani da ke ci waɗannan shugabannin larabawa da suka samu tsada biya musamman daga shekara ta tara zuwa ta goma da ya zama za a saka da su zama amin kudi da shekarar zuwan jama'u lokacin da ba za a zama wato ya zauna a gida shekara ta tara daga sannan larabawa da kansu suke tasowa a wajen musulunta ba ce larabawa gari kaza kabila gari kaza larabawa da suke kwari kaza larabawa da suke tudu kaza to idan sun zo za a ga su wata shigar su ba ta farki ko su zo da kwalliya ko su zo kuma su gugu ko su zo gashin kamar gashin da su haka za su zama shi domin za ku wani shi al'abdin da yake an ce yana da zai mara a cikin ash'a saboda irin su cikin gasa kamar irin su balul arzi suka suka zo zama mutane ne su kawo kyawawan mutane da su san alama masu yin kuma da bani kuma suka tsara da kwalliya to da yanzu mu da kallon kyautala ya kaje ne mun burge shi saboda kwalliya ne ko kuma da yawa suka gaban su suke da suke kuje su su gyara su yi suna da kayan su canza zai fi kyau su shiga mata kyawun su ba sai da wasu da wasu a kan hanya sun yi wata kamo wasu sun yi kashi cika kamo wasu kwanaki ga kura ga wani kuma dama tun da ba musulunci ba ta ba da tsafta ko ba kawo gyaran da shi ba aka za a zuwa su da a yi kowanne da irin da su mutane da yana da kuma maganganun biyar da su fuskanta a yanzu biyar da su wasu kamar irin gwanu a kan wasu da suka ce mun ji labarin ka saboda haka muka fahimci ka muka gaskata ka mu muka kawo kanmu baya kan mu kai kashi guda yanzu mu muka ga dama muka mutum da saboda haka mu ba kamar sauran mutane ba ne kaza kaza kaza kowanne sai daga baya a nuna musu yadda ake magana don kuma wanda za a za a yi wani yi kaza yi kaza Allah ya ce yi wani wani alai ba a da su Allah ya ce wani alai islam da mutum kai ne za ka yi musu dole da Allah ya shirya da su ta hanyar sa amma su ba su da ya su ba su dole su da daga lokacin suka rufe suka san bari a su dole magana suna da salama a suka nan wani gari ne ya sai suka yi masa irin ba sai irin yadda Allah Musa da Fir'auna ya ce wa ma rabbul alamin duk ba shi amsa akan wa ma ya ba shi amsa akan man kuma Allah ya tsaro shi ba kowa ya kai ana daga wani gari suka nan wani gari da kabila ce wani sun ka tumo da wani gure ne da wani ka amsa masa daga garin su shi ba za suna ne su kawai wani ta irin da ba aure da da ne ta ni ba haka da ne ba ai to la la ai ga ya ji ko je da bangaren su da dai magana ne ba ne ko mu je shi ba la la ai wani su a ko kuma ne da hakika ne hakika imani shi da suke kuma ta bayani suke kuma ta bayani kashe da ba za a yi wani ta yi shi ko gudu shi wacce a yi ilimin su ya wuce da kama annabawa saboda ilimin saboda wani ya mutane ne ko gudu kowane idan sun zo na ɗan suna da kuma da irin yadda a zara da su tare to shi ta ce ana fara wata ya tabbatar da su su nasa wa ra'aytan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja kullu a ranar da sai aka sai aka duba shi sama da biyar mutanen gari daban-daban kuma kullum sai sun ce yau ga mutanen gari kaza kuma idan sun zo ba ba zuwa shi zo shi ne da mutum ba a sai a ce a kai su waje kaza a zauna da a ci da su a tsaya da su wasu su ta ci su wasu ta ci su wasu wata ɗaya za su wasu sun wata uku domin sun yi koyi sallah sun koyi awala sun koyi wanka sun koyi tsayoma sun koyi wasu wani abu da karatun alƙur'ani sannan in za ku kuma magana sallallahu alaihi wasallam a cikin sa a yi muka aji a kullum magana cikin sunan karatu ne kowa sai da aka bashi kunciya da ya tafi ta azurfa kowa sai da aka bashi kunciya da ta azurfa sannan kuma magana sallallahu alaihi wasallam a cikin da wani da wani da wani saboda yau da gobe na zuwa magana ya fahimci wanda za su koyo wuce karatu suke kai wani da wani ko ku tsaya ko kuma sauran ku koma don ku ci gaba da koyar addini cikin tsara kwana biyu kuma sai ku koma ku zama tsarar da ko haka wasu ko wani kullum abin da ake zuwa kullum to amma da ke sun zo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wato musu magana irin yaran dan ya tsere musu cewa cewa nan da mu su ku gida wanda ya yi ne ya ya da wayan da ne kinji shi wani ɗan yirin kinji wasu na cewa a mutum ke ne wani ne shi da asali kai su wasu a wani daban sun da sun da kindata ne shi ma asali asalin da ba kindata ne shi ma wani daga kindata ne domin shi kan shi a asali ana kiran shi alkindi bambanta wani al'adu ya nuna wani shi a wancan da kuma ne domin shi wannan mashahuhi ne ba al'adu domin shi ne ake maganar kamar ya kafu da zuba da wakala a da amuru wanda shi ya kafa cewa imani to aikin ya fasu da baki ta to cewa yana da asuba ta zama sahabi shi ma aiki ne to menene hukuncin mutumin da ya rinja bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dawo ko ne ke baya domin in kai rinja Allah ya ce kamar da zuwa yi da kada ba duka abu ne duk wanda ya kama duk aikin da ya yi a kafin ya kama duk Allah ya wuce to yanzu idan ya dawo ya dawo kamar mutum to yanzu sahabin da ya rida bayan ku fata da zuwa da kuma ya dawo musulmi to yanzu shi wannan za a kira shi sahabi ko ba za a kira shi sahabi ba su ba su mata ba shi to da yawan malamai da sun cewa mutum ko za ka zama mutum ba su cewa hakkin wanda shi ta baki yanzu ya dawo kawo musulmi ya sassa a'a domin aka kawo misali shi wanda ake da kai cewa ya yi ta amma daga baya da aka yi aka kawo shi aka gudu shi gaban mutum da wani su suka zama ba a cikin kai da suka da kawai kana da hali amma a wani kashi da za ka ba ta da saba kashi ma wani kashi da sallah kashi da ma wani addinin saboda ba za a ake yi wasu kuma ba za a kafa ta daina na shi gaba da suke gaskiya da nuna wa ɗan amma da yana nan da su ne na su ba za su yi su za su ba shi ke nan. mun ka ɗauki wanda in ji kanan musulmi da abin da ya zo a kan musulmi sai ma ya wazo a kan an ma yi ne ma auren ɗauwar abubakar sun yi aura da yawa suka ce wato bai nuna ba sai da wanda ke zai da fi sa'adu sa'adu da soyi da sa'adu saboda haka sun shigo da yin mu'amala shi a matsayin sa wancan na da na cewa sa'adu domin an ce saboda wato murnar ma ya dawo musulunci ya shirya ya ba ba kawai shirya ya ba a mutum tunda mutumin kawai ne wanda yake mai raƙuma da yawa da ya shiga cikin raƙumansa ya dinga tsarar da takobi ya dinga tsarar da takobi mun shirya shi ne da ake ya kada kowa da ya ce da ya ce ya ce a a shaida mutum duk wacce na yarda ku kuka da yawa yarda a kun shida yau ina cire kowa wa lima da Allah ya shirye da shirya sai kun da wasu haka ce ba san ya da kuma da aka yi a nan saboda mutum ne ne arziki ne karkar rakuma amma da duk wacce ta ba da ta kuma da shi ba a yanka haka yanka ila kowa ya bai da saboda wato godiya da Allah ba na wadannan da wani waɗannan da aka faɗa suna ayari daga mamayar masarawanka
ko wuri da yaman ko mulkin yaman da sarakunan yaman wuri da zaba ko da amana yadda suka bi ko suka mallaka sallallahu alaihi wasallama yi zuwa abudani inna rabbaka yawaka
kamar wato nan sun kawo irin zancen da suka yi masa kawo mazala ne da yadda magana mun faɗa da samu ya an kawo lokacin da su waɗannan suka zo suka fara suna da sama da yi magana su da yi abin da yake a dai na kai yara su lalla saboda larabcin na su ba irin wannan da muke karanta a kwan shawa larabci da na cikin gani yake a dai na kai yara su lalla min zaura su hamanta bi a kawara masu turma da lalbi lasta halibu sabiru lasta halibu sabiru ولست عبد الغريب ولست عجيل الرحام ولست هيل الزحام من حرس زائدة المنبات جليلة الوراء أن شمل المدير وعيد سلك أحسن وسأل المعادود ومات الأحدود وهلك الهدى ومات الهدى بلنا يا رسول الله من الحلم والوطن ما يعرف الزمن لنا دعوة السلام وشريعة الإسلام ما تم الظهر وقام الصغار ولد النعام أطفال ما تشد البلاد هو سير الحليم الرسول وقتل الرسل أصابت الأطلة الحمراء موجودة ليس لها حيلة ولا نهل ولد هذا الذي يقول ولا رأي أنت وقبل على ولكن أريد ما أن أبارك لك صدق الله ولا saboda irin ajiye magana ma shi ne kama jin magana irin ajiye wani shi ne su ƙwararri su ne su kan ma'amala sawa da suna ƙwararri to yanzu irin wannan kalmomin kuma da su ba ba za su gane ba da su gane yanzu amma duk da ya zama faɗa ba za a da yi da ya ce ba ko duk larama da shi ba wanda ya ke in ba ɗan wanda da ya zo tare da su shi ba za ba ku wanda ya ke shi ba amma duk da shi ba za a da zama a yau sama ya amfana ya rufe
inna rabbaka yawaka manzala sallallahu alaihi wasallam yace inda lahu zira'a wa mihataha ba a cikin saboda alƙaryar ya yanku cikin wasiƙa da manzala sallallahu ba take ce ne ba ya kawo da ne bilahi kawai na mutane da suka kama ta annabi sallallahu alaihi wasallam
wa azabaha yace inda lahu zira'a yake cikin dai ma'ana tudu abin da yake magana ta cikin wasu a ƙasar ku ta kusa hanyar musulunci wani kwatin yin ƙasa shi da sai ma da rayar ƙasa cewa tuddan ƙasar ku na ku ne wata na a ko wani haɗa haɗa ina da kun fura a tuddan ƙasar ku na ku ne ko wani haɗa haɗa ko ruwan kuma duk na ku ne
wa azabaha da wurin fakko ma duk na ku ne
da'awat تأكلون إلافها za ku ci su kai ma'ana ciyawar garin kuma dabbobin ku ce shi ne ila ba su ga wasu dabbobi وترعون حقاءها kuma za ku ci dabbobin ku ce cewa yana sayin ciwo زمان الدين وإرادهم da ramin jirgin ko abin da yake ramu shi ne abin da yake dabbobi wanda za a karɓa na zarka
وإرادهم wasu ramiyin da kuma abincin wato dalilan su shi ne a sarwa dabiru wanda aka fitar da zama ta shi ne kawai a jirgin kuwa asalinsa daga fata ne fatar dabba wanda za a yi don kare zafi ko don kare sanyi za a dinga lallaba da ita daga nan sai aka alisunan aka ba dabbar ta kai
قالوا لهم إلا إكراما muddin kun riko da alkawari da amana ولهم إلى الثلاثة الأكيل idan an zo karɓar zakka ka rubu wanda yake tsoho wanda ba za a karɓa ba na kuɗi
والنار wannan da kuma wata tsoho namiji Allah kuma tsoho mace na taguwa da wasu alama da suna bambantawa
والمصير wani wasiri da ɗan yaye wanda ba sai ya yi shi ne karami shi ma a zakka ba za a karɓe shi ba
والفاعل الثاني wani farin da kuma tsohuwar wato sanuwa ko kuma sanuwa cikin sanuwa da na ila farin da na ila ba tsohuwa mutum ba ko budurwa ba kayama to alfarin shi ne tsohuwa ta sha'aru a jami'in kuma tsohuwa ta akuya
والخليل الموالي والkamshin hawari da kuma ko hawari da wato babban rabu ya ake kuma kuma babban rabu da jirgin a sa kenan amma ne babban rabu ba mu da shi ko babban rabu Kano, inda aka ce rago Kano, ba an san babban yau ba, Kano. Na, وعليه في الثالث
wa'adai biya kuma har yau an zuci tumakai a tsarin wal tsari wanda ya kure shekaru shi ne a tsarin da alƙali musamman a rago suke idan ya kai shekara shida ya kure shekaru ya mallaka sosai a cikin rago haka nan gurgina idan ya kai shekara shida shi ma ya tsufa
وقوله
wanda in da akwai da kun shaƙe wani magana ba haka zai fita ba. Su a garin su in ba a wata akuya a haka ba ba a fi samuwa a haka ba to ba a sai da.
وقوله لأهل Ko kuma wannan ba ba wai a lafazin ba wai a harkon ba. Hatta a lafazin. Hatta a lafazin. Mulala yana yin lafazin irin lafazin. Yanzu ka kawo misalin da wanda zai ce shida da wanda zai ce shida ai ta ga shida da ba amma shi wancan alamar da yana yin shida da shida wanda ko ce shida kawai kaga ga shi dai kalma ce suka faɗa amma wancan a wajen fasin ya faɗa to haka wato shi ma da sura a ta alamar irin yadda suke faɗa haka da saboda ba wa وقوله صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عليه وسلم عن نادر جناه اللهم بارك لهم في نفسها الله كريم البركة نونا
ومقتها لصلى صلى نونا لا أفتد ما شيء ما ما هو من نونا يجي بأفتد ومشي بعيدا
وملكها ومسحها ومسحها وكما نونا لا أفتد ما Kaga kulawa duk ba su da wannan. Shi ne tsara ko Allah an sake shi an tsinka shi da ruwa.
وبعثها لها بالسبب Wa asrariha ku fiki dabbobi sai yi magana da shi ne kiwon a kan kuren dabbobi kuma yake da su sani a wurin da ciyayi su ma'ana ku saki dabbobin ku su ciwo ba wanda zai sa
وقدرهم ثمرا kuma ku zillan sama da Allah ko kusan mutu duk wanda ya yi kaɗan Allah ta tsaya yawan da mutu ba kamar shi ne duk wanda yake in ka je rijiya ko wajen marmaro za ka da kan kaɗan in ka sa fadan da ma sai ka farko da ƙasa da yi cikar da za ka dumbula kwanan da ka ɗaya ruwa shi ne a tsaro da shi ne Allah ya ce wa mutum da mu sama da wannan ƙaramin ka buɗe shi mai yawa ya Allah a ce a ce wa lalata
وبعد الموت في المال والولد Allah ka yi musu albarka a zuciyarsu da 'ya'yansu أن أقام الصلاة kana musulman wanda ya tsaye da sallah shi ne musulmi ومن أدى الزكاة كان مسلما wanda ya bada zakka kuma shi ne ba zai kyautata ويشهد أن لا إله إلا الله kana da wanda ya samu wanda ya shida ba mu da gaskiya ta Allah wanda shi ne shi lafiya cikin sauyi له شر من نار ne ولا wala ya shirki duk abin da za a yi shirka ne to har yanzu za ku ne an ba mu ma'ana domin yana da adalci shari'ar musulmi wato idan aka yi duk abin da aka mallaka da shirka da kafirci to ko mutum ya mutu da ba da aiwatar da shi da sama da shi sai ka bada yanzu da ya yi za a yi yaki tsakanin musulmi da kafirai yi ganima a cikin kayan musulmi kwaci dabbobin da dawakan da rakunan bayan an gama yakin suka musulunta ba a guda da ya zama masu domin sun kwace shi ne da halaccin abin da shari'a suke kai a da saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa ya da cewa wato idan wani abu ya tsoke mu daga mato da ya fata kushe mu da zuwa da kuma akwai idan wani abu ya tsoke mu daga mato ya zama da kafin su suka yi kawo su hari sun abin su da gani wata haka ba kawo to idan mutum ya zo yin musulunta da matarsa cewa ai wannan matar da ke watan jiya suka zo suka yayi suka kwace da ko suka wani lalata suka kwace ko ta rabu ma suka yi adadi suka kashe wasu suka koyi suka kwace mata yanzu kuma sai ga shi sun musulunta kuma ya zama da matar ta ba za ka biya ko wata da wannan Allah ya ba ku da yake ba za a yi haka Eh, ba za a yi haka ba sai dai ya zama da karɓe da a wajen da kuɗi da kiwon kenan sai ka ba shi kimar da kenan sai ya ba ka musulunci zai ce eh a shari'a yanzu wannan ita ce ita ce a haƙƙo da mijinta amma kuma mijinta ba zai karɓe ta ba zai biki sai ya biya kima ne kamar yadda kuma inda ko faci matan a ce wannan ai matar wani ko ko a ba ba ba ba ba yaki ko mata ba matar ce ta rubuta ta musulunta mutum da na biyu ya ce makata ba da nawa kamata ka gani wanda ba ta ka gare ka amma sai a biya shi ka ga shi ne ba da kalla da ni kana ne ko da kuma zan kula da kuma ce wa lakum wa dai shi ko gona ko dabbobi ko kuɗi ko bayi duk abin da kuka karɓa a da kuna mushrikai yanzu don kun musulunta ba za a karɓa ba yana lallaku haka nan alƙawuran alƙawuran da kuka yi da wasu kuna musulmai kun yi alƙawari da kabila kaza akan cewa ba ya yi tsakanin kun yi alƙawari da kabila kaza cewa ba za ku taimake su kun yi magana da cikin kuna nan akan alƙawari ba ku taimake kun wani adalci ne da musulmi wawan kwanon mulki wawan rayun mulki da ajiye-ajiye na mulki abubuwan da mai mulki ya samu yake da su a yanzu shi ma mutunci ba zai kwace ba.
لا تؤتي في الزكاة La tuntun wanda ba la su kuma sha wani la tuntun saboda yana magana da kabilan na akwai wani ah, wani tafi da cikin da wanda sun sa aka fi jani mutanen hamjani وجود المعايير اللي عندها وجود الوجود وسمع فصاحة فرمي للجنسي وذكر الجارات كثير الواقعية أول شيء من الآخر شيء الجلال السن تركي قوي في المكان آية كما تقول ترفع على المكان إلا فرشاء هذا الرجال أمام الجلال السن ولا تنهز الحياة karku zalunci a cikin rayuwa kuma karku yi nauyi a kan jin sarra kuma ya rubuta musu a cikin abubuwan da suke wato mu a kalilin ma'ana abubuwan da Allah ya wajauta musu tsarin zai ko wanda ba ta ku je wani farin shi da duk shi ma'ana wanda yake a kafa ma'ana ibara sai akan wato kadari wani da za a yi da kusurin jiki da kowa da ke gani jiki da hawa da ke zara wanda ina ya rasuli na rasuli ina ya kuma zurfe na rasuli da kuma wanda aka kebe shi don hawa da kuma da aka kebe shi don hawa a inda hawan shi to shi ma ba za ku ji shi a zaka wani wani wani da kankani alzabitu wanda yake ba zai iya hawa ba mai wuyar hawa shi ne alzabitu. Ba za a hana ku ciwo ba, balhukun kuma ba za a kare ciyayin ku ba, kuma ba za a kare dabbobin ku ba, wato durruku kamar dau dau wato katsan nuru. sifar nono a cikin dabba to daga nan aka ambaci dabban ma da aikin da ake masa na karɓar daga nan aka ambaci dabbobin ma da bai aka ce ba za a kan malam kudi wani ma duk wannan musulunci zai muku wannan mutum ko kuma malam kudi ku arzima mutum ba ku koyi munafurci ba kaga ilmadi ku ya kenan malam malam su kulle ba wasu ko koyi munafurci ba iya ga kai shawara amma su malam sun yi nuna ne ma ka wasu ba ku koyi wato munafurci wata abu ne riba kuma ba ku ci arriba ta ido ba idan ka ga shi alkawarin kamar igiya ne a wuyan cire alkawarin kamar ka sa baki ka ci da wannan igiyar ka zubar da igiyar da shi ka ce wala kuma a kai wa ka kula da baya mutu ko igiyoyin da aka sa muku a cikin kuwa na alƙawari. Man akarra wanda duk ya tabbatar da makarar nan ya tsaya inda muka tsaya ɗan nan wala wuri wafa to kuma za mu cika masa alƙawari cika masa da hada alƙawari wanda ya masa alƙawari. Waman aba wanda ya yi wa alayhi rubutu wanda ya kunshi ba alayhi ziyarar yake ba alayhi rubutu ko alriba daga ziyada ne. Wani ina da yi ruwa da yi da hukumin daga har kuma a littafin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa wani da yi jirin. Da zuwa makwai na abani dawa makwai kamar wato sarauta ce makwai a hausa kamar daga daga kai shi ne makwai yanzu a kayan labarin babbaye na bayi na da aurayin mashaji su ne mutanen wato aurayin mashaji su ne mutanen haddawa wurin arziki ana kiran su wato daga rawa ne tsari saboda shan da hakkin da irin shan jikin su shi na cikin da aurayin mashaji a cikin bayanin da maza na yi a rubuce da maza na yi rubuta musu ya ce bitti a ishaku bitti a ishaku ma'ana silkan su gina cikin ishaku idan na kuma ya zai biyar za a baya a kai a ɗaya shi ta ce bitti a ishaku sun kuma ta kai da wani da suka kawo da duk ɗaya amma su da ke cikin abayilawan masu ramota ne za su gane ko da aka ciki bitti a ishaku لا مصورة الأيام لا مصورة الأيام ga wacce mana da ta yankwale ba ma'ana tsohuwar jini ta hotar su ce labarin ba kowa ba saboda su a wani amma su wannan ko kuma wata masu da suka tafi kawar da kariya domin fata da ta ya kure ne ka fata ya kure saboda shekaru ta kuma
wala hunaka eh wala hunaka wala zanaka haka nan kuma babu wacce take karama wa an tabiyata wa'an sun sabidata su ba da matsakaiciya alwasa shi ne sabidata la mu kawar da ariyaji wala zanaka ba tsohuwa ba ba yarinyar karama ba amma wa'an su ma'ana wa'adu ne wa'adu ne yake wa'an su ku ba da saboda yanke harabin da suke zuwa ita domin da yawa wasu za su samu suna tsayin irin abin da kuke faɗa suke faɗa amma kamar jiya magana yake cewa mutanen arewacin kano suna yin ƙari a kan kalma nan kano an ce kazo zai ce kazo ka kazo ka zai ce ƙari amma in kamar da mutane ce kazo kuma zai ce kazo ka kowane kowace kalma sun yi ƙara wa ɗari to haka ce to su ma waɗanda suna yin tsarin harafi a kan wasu kamar ɗa a maimakon aini san da ɗa ta koma aini domin kuma a yaran wasu ana samun canjin harafi kamar misali canji maimakon sha wani zai ce canji kuma ba za ka ce ba daidai ba su ɓangaren haka ce ba ɓangaren wani canji canji wannan ko sanci kamar a ya ce da ta a su a su sai ke da an su da an su inda wasu a ta a kara a sha zama ina a ɗaina da ina a ɗaina ina a ɗaina zuwa yaran su a ɗaina shi ne a ɗaina din ita ba za ta yi wa'ansu saboda ta hajjiyar ta sai ya nuna magana da yaron da ke wa'ansu saboda ta ko bai zuwa wa ba a kusa wasta ba ba da mafafin da su ke a saboda ta a shi ne mafafin da tsakanin tsohuwa da yare wato hikimar shari'a idan an zo ka bazarta Magana Fulani Salama ya ce, La ta kudu, la ta kudu, ciyar abuwa da mu. Idan mai tabbata kayan ganci, ba zai ɗauki uwar garsa an hana ya ɗauki uwar garsa ko ya ɗauki gunsuru ko ya ɗauki karo rago karo na ko ya ɗauki amala ko kuma ya zama da albashin uwa cikin a sai a bashi na makaiciya wasu ɗan an karɓe ta a garsan ba a karya garsan ba shi kuma miskinin da za a je a kai ba a bashi aiki ba domin ka je kuma da ruwa sai da zai da zai haka ta bashi karama ta mace da zai zai saboda haka labarin wala mace a wani bai da sani wakil ne ya hau wakil biyo da za a yi wakil biyo a cikin a biyo ma a cikin aikin kawai ma'ana tafin da ke gida abin da mutanen da sannan mutanen da mutanen da mutum zai yanzu ba kuɗi a cikin ya can gurin da inda ba wanda ya gani ba wanda ya gani da yi tsoro da yi tsoro ya binne shi a wani shi ya aji sai ya baro da kwana ya ne da rauce ne ba wanda ya gani a gama ya zama a garin yunwa ba tsoro da garin da kafin da garin wani wani a yi kura a yi kasa a yi wani ne tun wani yana sama sama hajjar kuma tattar yau da gobe da gobe da ake da bayan shekaru ɗaruruwa wani tsohon da ne bai zai tashi ya a wajen ko bai haka yi da ko bai haka wani abu kawai da suka wani zai da aka su kuriya sai dai gaji na da ke a wajen da kuka da ja a tashi hanyar zuwa a tashi da ake akan ilimin rahoton a haƙoƙi wasu da mazala yake a shari'a musulunci duk wanda ya haƙo irin wannan to zakarsa ya kasa kaso biyar ya ba da kashi sai shi da kashi har da kaji amma yana da sharaɗa ba za ka ji cikin gari maka domin ko kuma kuɗi ka ce da kaji a wannan na wani ne da ajiya a wannan ajiya ce ta wani a cikin wurin da laban da mutum ya zauna a wajen Muhammad to ka je sai ma wanda ne ya kai ka haka hago to shi ne rikaji amma ka wuce ne ko ka bayan yi wani wani ko bayan gidan wani ka kama koyo kana kusa abin da za shi shi a kayan sai ko ka wani wannan ba rikaji ne to shi ne suna zama kusa abin da suke rikaji amma kuma da suka zala ya kira a siyo yake wa su su yi halittu in an samu rikaji to a kasa biyar a ba wato musulmi kashi ɗaya kashi hudu ne ko fiye da wani.
ومن لنا من ذكر فقر Magana ce ce wa manzana lim ke ce bil ba, wa manzana lim saboda kuma ka ce ba. Wanda shi ya zina lim bigirin in dai budurwa ce ta yi ko kuma saurayi ne ne magana ce fa a ƙungu. Maimakon fajin su فتحوا في نظر أولى لأحد وفي كل الأدب وتوجهوها من وهم يقومون كلش كلا
وأنزلنا من سبيل فقال القدر سلام يوم سليم wanda kuma ya zarce zina daga mutumin da yake ba zaune ko ba tsawara فقد يجوه في الأغاني ba sarfin su ma'ana farzu mu ku je da shi ya ce a ba farzu mu ku fafa jininsa bil azami da saban kwani ma'ana ku je da shi da suka su a yaran zana
ولا توجيه في الدين wala ta ciwon jini babu tawaya a addini ko da bawa da ɗa da babba da ƙarami da mai kuɗi da talaka wala da yake tafiye da addini la ta ciwon jini babu tawaya da zarar kai mutum ne kake ne babu abin da za a ce da za ya kawai
ولا عمل في غير الله eh ولا wala gumbata wala bisa a kai kusa da ba ha wala gumbar da riba za a yi rinna ma'ana babu kuya babu kuya a cikin sai da farin laka in karfi ma'ana su ki faɗi kuya sun za a yi wani haji a ce amma a ɗaki inda babban mutum ne ba sai an gani ba magana ce a babu kuya
وكل ممكن حرام wa gudun mutumin haramun duk abin da zai za a yi to haramun ne wa wa'in zuwa hijirin sannan a ƙarshen wasu kuma za a yi ce shi kuma wa'in da hijirin yana kwano allah ɗaya ne maimakon ba za a tsala alaihi wasallam a ce shi ne shugaba da ya ce shi ne zai yi kakama a gaban da ga kai rayuwar wanda ga ce kakama sai sarki domin a kayan a karɓar da baki ɗaya a shi kan shi wani zai jirgin ainihin ne to amma ba za ka yi shi kuma da shi a kan sai ce wa ne da jirgin kira da kwallo Allah a kayan shi kuma wa ne shi da zai takama a gaban da shi ke da wani shi
أين هذا من كتابه لأهل بالتفكير kun yi sun kun ga duba wannan ka duba wasiƙa kuma da mazala sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta wa Allah a cikin bayanin zakawa da yake mashahuri لما كان كلام هؤلاء على هذا النهج lokacin da zancen wa'annan su zama a kan wannan haji ne ولا عدو على هذا النهج kuma ba za su suna kan wannan hajjin tafiyar wato hanyar وعلى ذوق إسماعيل هذه الأثار kuma yawancin amfanin suna yi ne da wa'annan da ba zai yi فأخبرها ta'awun sai wanda Allah ya yi ta tare da su بالإنسان فرض شأنهم dan ya yi wa mutane bayanin abin da aka saukan musu ويهدينا الناس بما يعلمون kuma ya mutane da ke da abin da suke aikata da abin da suka sani
وقوله يأتينا بيد الزعيم haka nan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa ajiyar tsaki فإن يد الرجال يدوكيه yadda kuriya shi ya zama ciyar a cikin tsaki ya zo yana magana sallallahu alaihi wasallam magana a lokacin magana yake yake neman a bashi wani abu shi ne magana ya bashi shi ne yake gargaɗin sai ne da rufu da yau ka daina rufu ka dinga ka wadata da abin da Allah ya ba yake kar ka yarda da dinga da bukatar ka wajen mutum kullum ka dinga da bukatar ka wajen Allah kuma ka wadata da abin da Allah ya ba shi ne ake magana da shi inda da yadda duniya ne da kristiyan wato hannun sama shi ne mai bayarwa wa yadda su bulaniyar mutafi ita kuma ta kasance ita ce mai karba saboda haka karka ita hannun da ya zama a sama kullum da hannun da ya zama a sama da zarar an zo ba ka bayan za a yi kullum da kuɗi da yi ko ta kasa da kuma ka haka ta sama a ina ka yi kasa da yadda ka yi kasan nan ka yi kasan gaba ɗaya shi kuma ya yi sama da kai gaba ɗaya
قال وكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها hadisin sahabi ya ce wato abin da ya bamu mamaki sai da suka zala ya mu magana irin magana ta muke a garin mu wa kauli ila islami da wani turgo da shi magana an san zo sai da kibunta mutanen wanda ya nuna su daga ina wannan ya sunan shi wannan waye wannan kaza wannan kaza waye shi ne wani faru ko su su ai wani da zala baya da ta wata shi ko shi ne kai da mutum babu wanda zai zo cikin jama'a ya ce wannan ne shi ne abinda ba za a tuna nan farki waye shugaban ku da kuka tawo su suka ce ga yana shi ke zuwa shi da shi sai ya tabbatar da shi ba za a ba da tsawa na su shi sai da shi ne ku da ya ce waye shugaban ku ke wannan ne su to duk kuke nan ya rasu na tuwa da su an yi ke da su wani yaron da kuma shi yana kare mana da mu a ya kuka ba ai inda za ku zo mu ku zo mu ba shi ku je ku kira shi shi ne abu aka tare da aka kuma zuwa za ka yi lafiya ya yi suke da shi wannan suke a shi ne yake mana hidima shi ne yake wani tsoron lafiya a an ce yin zuwa kaji mu a wa an yi muku hidima shi ne shugaban kaga sun nuna ba kowa ba ne shi sai maza ka koyi an shi ne kowa kuma da kake da zuwa a hidima shi ne shugaban su shi ne maza ka salama na ce irin abin da aka ba kowa shi ma a bashi
وقوله جاء في الآمرين ga abin da maza ya faɗa a cikin hadisin amiri قال رسول lokacin da ya zanta lokacin da shi a biyu zanta ya yi قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنك sai maza ka sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sal anka أنزل عما شئت bai tabbai abin da kake so bayan kwada shi ya zo ne da wata mummunan niyya amma da aka kawo shi maza ka sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da kake sal anka sai ya masa irin yaran ƙauye ma'ana sallallahu alaihi wasallam
وهي الرسل الذي آمن yanzu da lura kwallo a wannan shi ne fasaha da mazara sun rafa da kuma kafin a zo kuma fasaha da yake wa kurin shawar da uwan su kuma wasu maganganun ma ga shi da yaran su ne da irin nasu ne amma ba su taɓa ji a bakin kowa ba da wata karin magana ma wacce salon magana ba a taɓa ji a yaran kurin shawar a bakin ba za ka fara ji saboda amfani na'am
السلام عليكم وعليكم السلام قال بابا جمال الله يسلم يسلم ويرجع yana yana yaron gari cikin zagaye ruwa ya aiki ya shi ba a cikin da ake ko a
yaron garin da yake a kan hanya da abu da ko garin da kuma an tashi sai za ka yi zai wani sana'a
yana gari da suka aiki suke wani aiki su ne da yin da ne ya fi aiki don su ne ne ne ya fi A'a, nan zai iya zama mai laifi idan ya zama da kayan garin da yake duba ya je ya yi ko ko a'a mai garin wato ba yaro ya ɗauke shi ba domin yarinta irin tamu da muke yanzu wannan ba ta shari'a ba ta shari'a ba ba ta shari'a ba mutum ba a ba ka shi sai daga gana maka yi shi don ko ba ba wa kawa ba ta yanzu ba sai dai idan ya zama da an ɗauke shi yini mai gidan shi ya ɗauke shi yini daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za ka yi maka yi sai kuma zan biya ka kaza a cikin wannan lokacin sai ke wasu awowi ko lokuta ya je wani abu ya yi hajji amma irin yadda ake kawai kamar mutum bawon da shi ke nan shi ne zaune kai ba ƙa'ida kuke ba kai ba sharafi kuke ba haka sai kuma yau in ya ga dama ya baka ɗari biyar gobe ya baka ɗari biyu biyu kuma ya ci haɗa na ko titi sai kuma za ka tambaya ba ƙa'ida haka domin wannan da mutum ya haɗu da wata haka zai yi ne ba ku ne amma idan sharafi suka yi cewa zai biyar shi duk yini kaza to a tsakiyar wannan lokacin lokaci ya riga mai gidansa ya fi wannan lokacin idan ya zagaye zai yi wani abu a wannan lokacin to ya yi hali ya yi shara haka nan ya ɗebi kayan zare da su fanoni da wasu abubuwa ya je wata sana'a kashi ta kanshi da su ba tare da sanin mai gidan ba shi ma ya yi amma in ba lokaci ba ne ba kuma yanzu ne aka yi shi cewa duk irin da baki ɗaya an sayi irin da na za a rashin ba kayan mutum da ɗiba ba da fasaha da kayan da aikin sa a cikin lokacin da yayi wannan a wannan babu ne ba daɗi ka zaune da mutum haka kawai an kasa gane bawa ne ɗani yaro ne babu wani sharafi babu wani ƙa'ida kawai zaune tare da shi ko ba zai ko ina ba musamman an samu mai gida wanda yake mutum ya yi zalunci don kamar wani kayan in karar karfi ake yanzu zan da gire ga ɗan ciniki da rana an yi samu a yadda an yi wa ne ba a tashi da wasu irin cikin shiga da ya tsada a za a ce ne ita kuma irin lokacin tashin shi a kullum da shi dole ne domin shi yana da cikin da an kuma ainihin ciniki a kuma ainihin ciniki ko kuma ba ba wata duk an ta ce da wata da ya fahimta ko kuma a yi da shi za a yi da kai da cewa ko za mu ce da ce ba sai dai a shi a ida a shi in karatu ya zo yi ya zo ne a koya masa to sai a ce zai biya kaza ko zai yi hidima iri kaza zuwa lokaci kaza saboda komi ya zo yi ba a da buƙatar da zai ba shi kuɗi domin koya mai ne ko shirin shi ko zai koya mai kuma a san me zai koya mai sai idan ya zama da ya ce ba wasu jirin da zai naira hamsin ko ɗari biyu ko ɗari uku wata biyar ka iya gyaran mashin ko zai kawo dubu ka za a yi biyu ka iya gyaran kaza ko wata biyar ɗin zai baka iya ba zai biya domin sai aikin da ka saka shi da yawa dole sai ka iya gyaran to ya ci kuɗin sa domin kawai mutum ya ce gashi a kawo malamin da ke gani ya iya ba kake wasu ne kira sun ke da su sai ka ji abin duka daga nan ba za ka kai lokacin kuma aka yi hudu aka ce kira ta ta ta ta ta ita ba ka ce zuwa ya iya baki da kuma iya ba ko ya gani ba za ka ce a to duk wannan shari'a ma na son a yi abu a duk suna son a yi abu a ka'ida
Sallallahu alaihi wa sallam wanda yana azumi amma baya yin sallah
za a ce azumin ka bai ba amma rashin sallar nan ba da zauke da azumin ka kada domin mazala ya gaya hawa gida cewa ko mutanen rayuwa ya kai da fiji da lafiya ne duk addinin da babu sallah a ciki babu addini da wasu mutum ce wata mutum da za mu shiga mun mutum da amma da sun kuma za mu sallah zala da لكن يمكن لا تحديد الوقت لا تقليل وهذا الموضوع من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله على رسول الله أكرم الكتب الموارد فقر هذا في كثير المسلمين ومن يسأل
علم معنى عمل شيء أو شيء لا Allah ya tsira wa Allah ya ba ka yi Allah ya bar su da rai da shi da tsari Allah ya aiko ka na shi da